نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ما زلنا نتحدث عن البركة في أسبوع الماضي تكلمنا عن أسباب محق البركة واليوم إن شاء الله تعالى بحوله وقوته سوف نسوق البيان عن ماهية البركة وأسباب تحصيلها وأقول مستعينا بالله أصل البركة النماء والزيادة وكثرة الخير والدوام كما فسرها حبر العمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه فالبركة ما كانت في صغير إلا كبرته ولا في قليل إلا كثرته ولا في كثير إلا نفعته وأبقته البركة هبة من الله فالبركة في المال زيادته وكثرته وفي الدار فساحته وسكينته وهدوءه وفي الطعام وفرته وح وفي الأسرة انسجامها وتفاهمها وفي الوقت اتساع وفي الوقت اتساع وفي الوقت اتساع وقضاء الحوائج فيه وفي الصحة تمامها وكمالها وفي العمر طولها وحسن العمل فيه وفي العلم اتساعه وفائدته ومنفعته فالبركة هي جوامع الخير وكثرة النعم أيها المسلمون ومما ينبغي التسليم به بداية هو أن البركة ملك لله تعالى شأنها شأن الرزق والهداية يمنحها ويسلبها وفق مشيئته وإرادته والكيس الفطن هو الذي يلتمسها من المولى الكريم ويدخل بالتماسه على ربه من الأبواب التي رضيها وشرعها وهو سبحانه يختص بعد خلقه بما يشاء من الخير والفضل والبركة كالرسل والأنبياء والملائكة وبعض الصالحين قال الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وعلى رأس المباركين مح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سيد ولد آدم وجعل الله البركة في بعض الأماكن كمكة والمدينة والمسجد الأقصى والشام واليمن وجعل البركة في بعض الأزمنة كشهر رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة وجعل البركة في أشياء كالمطر ونزلنا من السماء ماء مباركا ومن ذلك شجرة الزيتون كما قال سبحانه وتعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ومن ذلك ماء زمزم فهذه العين عين مبارك فهذه العين عين مباركة قال فيها عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إنها مباركة إنها طعام طعم ففي السحور بركة, بركة عباد الله كما جاء في صحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة عباد الله المسلم وبخاصة في هذا الزمان لفي أمس الحاجة إلى نيل البركة ليصل إلى ما يريد من خيري الدنيا والآخرة من أقصر الطرق وأقربها ولكن لحصول البركة أسبابا شرعية في السر والعلن فبعض الناس يتقي الله في العلن وإذا خلا بمحارم الله انتهكها فبالتقوى يا عبد الله يبارك لك وتفتح أبواب الخير وتفتح أبواب الخيرات والبركات قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء من السماء والأرض وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثانيا تعلم القرآن وتدبره قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فكلام ربنا عباد الله بركة كلام ربنا بركة علينا ورحمة بنا وشفاعا وعلما وهدى لنا وثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسره ولا تستطيعها البطلة الحديث أخرجه مسلم ثالثا ومن أسباب حصول البركة اتباع السنة اتباع السنة في كل شيء في الملبس والمأكل والمدخل والمخرج فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل العبد مباركا أينما كان رابعا ومنها عباد الله صلة الرحم وزيارة الأقارب فهي توسع في الأرزاق وتزيد في العمار وتبارك في الأوقات يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه الحديث أخرجه البخاري وما يدريك أيها الشاكي من قلة البركة في عمره ووقته ورزقه أن ذلك بسبب قطيعتك لأرحامك وجفوتك فإن من قطع رحمه قطعه الله ومن وصلها وصله الله خامسا ومن أسباب حصول البركة التبكير بالأعمال والتجارات وطلب العلم والرزق وغير ذلك وقضاؤها أول النهار وأن صخر الغامدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر الرجل وكان صخر رجلا تاجرا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله سادسا الدعاء فإنه ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء أن يكثر من الدعاء بالبركة في ماله ووقته وزوجته وأولاده وسائر شؤونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله تعالى البركة لنفسه ولأصحابه يقول صلى الله عليه وسلم اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف علي كل غائبة لي بخير الحديث أخرجه الحاكم ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت اللهم اكتب لنا من البركة والتوفيق أوفر, أوفر الحظ وأتم النصيب اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أوقاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين يوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو za ta ɗora ne akan abin da muka fara tattaunawa satin da ya gabata idan ba a manta ba satin da ya wuce mun yi bayani ne game da yadda da yawa daga cikin al'amuran mu na yau da kullun da rayuwar mu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke albarka da yawa daga ciki sannan muka yi bayani game da asbabu mahqil baraka dalilan da suke jawo a ɗebe albarka daga cikin rayuwar mu yau kuma cikin ƙaddarawa Allah da ikonsa da ya sarewarsa za mu yi bayan sanya albarka a tattare da su da kuma dalilin da ke sawa a samu albarka a rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ‘yan uwana masu albarka albarka ita ce ƙaruwa da faɗaɗuwa da a yalwar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka da kuma yawaitar alkhairi a cikinsa da kuma dawwamarsa kamar yadda babban sahabi abdullahi dan abbas allah ƙara masa yarda ya fassara ta ‘yan uwa albarka duk inda aka ce albarka ba ta kasancewa a cikin wani abin da yake ƙarami face shigar albarka cikinsa sai ta sa ya zama babba ba ta kasancewa a cikin abin da yake ɗan kaɗan shigar albarka sai ta sa ya kasance mai yawa ba ta kasancewa a cikin wani abin da yake da yawa shigar albarka sai ta sa ya to mai amfani wanda kuma zai wanzu a cigaba da amfanarsa ‘yan uwa albarka kyauta ce daga Allah maɗaukakin sarki albarka a cikin dukiya shine ƙaruwar dukiyar da yawaitatta da kuma gudanar da ita cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so albarka a cikin gida ko muhalli shine yalwar gidan da nutsuwar gidan da kuma samun makota wanda za ku yi zaman lafiya da su albarka a cikin abinci shine kasancewar abincin ya kasance na halak ne mai kyau ne mai yawa wanda duk iyalan gida za su ci su ƙoshi har ba wani wannan albarka kenan a cikin abinci yan uwa albarka a cikin iyali shine kasance iyalin mutum suna da yawa sannan ya kasance ɗabi'unsu da halayensu kyawawa ne ɗabi'unsu da halayensu kyawawa ne bayan suna da yawa sannan babu wanda za a yi tirko Allah wadai daga cikinsu dukkaninsu mutanen kirki ne wannan shine albarkar iyali ‘yan uwa albarka a cikin family kuwa dangi ya kasance akwai haɗin kai a cikin familin akwai san juna akwai fahimtar juna babu rarrabuwa wannan ita ce albarka an wa albarka a cikin lokaci shine yalwar lokacin da mutum zai samu da iya biyan buƙatar da mutum yake da ita a cikin lokacin kada lokaci ya kuntace wa mutum abinda mutum yake son yi kuma mutum ya kasa lokaci bai yi albarka ba kenan yan uwana masu albarka lallai albarka a cikin lafiya shine cikar ita lafiyar da kuma samun dama na bin Allah subhanahu wata'ala da abinda Allah maɗaukakin sarki ya ara maka na lafiyar da kake ciki lallai albarka a cikin rayuwa shine rayuwar mutum ta yi tsayi sannan kuma aikin sa ya kyau Allah annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairi daga cikin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsayi Allah ya raya shi sannan aikin sa ya kyau aikin sa ya kyau ga doguwar rayuwa ga kuma kyakkyawan aiki lalle albarka a cikin ilimi shine kasance ilimi ne yalwatatte mai fa'ida sannan kuma mai amfani ma'abocin ilimin a ga alamun gurbin ilimin a tattare da shi wannan shi ne ilimi mai albarka lalle uwa albarka a shi ne yawan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki zai ba mutum da kuma alkhairi da zai game shi uwa na musulmi daga cikin abin da ya kamata mu gane mu fahimta mai mai da hankalinmu zuwa gare shi karan farko shine lallai ita albarka gaba ɗayanta ka cokan mulki ne mallaka ce ta Allah maɗaukakin sarki babu wani a cikin mutane da yake mallakar albarka da shi ne zai iya maka albarka da zai iya baka albarka in ya so kai albarka idan bai so ba za ka yi albarka ba a'a babu wannan a cikin mutane albarka mallaki ne na Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai yadda ka san arziki ba mai iya baka shi sai Allah yadda ka san shirya ba wanda ya isa ya shirya da kai sai Allah maɗaukakin sarki to haka ita ma albarka take mallaki ce ta Allah subhanahu wataala yakan ba da kyautarta yayi baiwarta ga wanda ya ga dama yakan kuma karbe ta ya hana ta ga wanda ya so subhanahu wataala gwargwadon abin da ya dace da ganin damarsa subhanahu wataala shi yasa mai hankali mai tunani mai hangen nesa zaka samu yana neman albarka ne a wajen Allah madaukakin sarki shi shi kadai ba a wajen waninsa ba yakan shiga wajen nemanta ta ƙofofin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su ya kuma shar'anta su domin ya san babu wanda ya isa ya bashi albarka a cikin dukkanin abin da ya shafa rayuwarsa sai Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan kwana masu albarka shi sa Allah maɗaukakin sarki yake banci wasu daga cikin halittunsa ya yi musu albarka a rayuwarsu ba tare da sun roƙa ba haka Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya sanya su masu albarka wasu kuma sun roƙa ɗin sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su kamar annabawa da manzannin Allah kamar mala'ikun Allah kamar wasu daga cikin salihan bayi waɗannan za ku ga duk Allah maɗaukakin sarki ya sa musu albarka annabawa da manzannin Allah zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba wai roƙo ba ne ko yawan ibada yake sa mutum ya zama annabi ba wai dagewa ba ne ba wai wani abin da mutum ya gabatar ba ne zai sa zama manzan Allah a'a babban abin da yake zama dalili na dan adam ya zama manzo ko annabi shine tsantsar zabi ne daga Allah subhanahu wataala shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin lallai Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi adam ya zaɓi annabi nuhu alaihi salam ya kuma zaɓi iyalan annabi ya fifita su ya yi musu albarka a rayuwa wannan zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki ganin damarsa ne mashi asaci shi sa kuma Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana game da annabi Isa alaihi salam qala inni abdullah lokacin da mahaifiyarsa ta zo da shi a cikin zanin goyo wajen mutanensa suka tuhume ta da cewa ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce mata ya bayar Allah ta ya za a yi magana ga wanda ke kunshe a cikin zanin goyo yana dan jariri nan da nan sai Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Isa ikon yin magana yana cikin zanin goyon sai ce qala inni abdullah yace lallai ni bawan Allah ne ataniyal kitab kuma Allah madaukakin sarki ya bani littafi waja'alani nabiya ya kuma sanya ni a matsayin annabi yace waja'alani mubarakan wannan shine muhallin shahidin mu Allah madaukakin sarki ya sanya ni mai albarka kun ga tun yana dan jariri bai kai ya iya bude baki ba ballanta na roki Allah madaukakin sarki Allah ya bashi albarka a'a Allah ya zabe shi tun yana dan jariri wa atainahu al-hukma bi sabiyan Allah ya bashi hukunci ya bashi annabta da manzanci tun yana dan jariri Allah ya sanya masa albarka wannan zabi ne na Allah madaukakin sarki da ya zaba annabi Isa ya sanya shi mai albarka ya ba shi manzanci ya ba shi annabta ya ba su wasu mu'ujizozi gagara koyo da wanda za su ja mutanensa zuwa ga imani da shi da yarda da abin da ya zo da shi ɗan uwana masu albarka wa ala ra'asil mubarakina shugaban masu albarka gaba ɗaya na halittun Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya dabaibaye rayuwarsa gaba ɗaya ya kewaye rayuwarsa da albarka gaba ɗayanta ta Allah maɗaukin sarki ya sanya masa albarka ƙanƙantarsa da girmansa aiko shi da isarwarsa da risalarsa da littafinsa da addininsa komai na manzon Allah sallallahu alaihi albarka Allah ya sanya albarka a gangan jikin shi ya sanya albarka a tasarrufinsa sau da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yawaita ruwan da yake dan kaɗan ruwan da yake bai fi mutum ɗaya ko mutum biyu su amfani da shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai sanya hannunsa mai albarka a cikin ruwan ya addu'a idan ya ɗago hannunsa sai kaga ruwa yana tsiyaya ta tsakankan ɗan yatsunsa albarka kenan sabi ya ce sama da sama da mutum dubu sun yi amfani da ruwa ruwan da bai fi mutum ɗaya amfani da shi ba haka yana yawaita abinci sallallahu alaihi wa sallam abincin da mutane ɗan kaɗan za su ci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kawo shi addu'a mutane su ta shigowa suna ci goma goma wannan goma su ci su tashi wancan goma su shigo su ci tashi duk mutanen da suke kanda lokacin da ake ake yakin gwalalo sai da kowa ya kai koshe tashi abinci yana kamar ba a taba shi ba albarka ta annabi sallallahu alaihi wa sallam akuya wanda ke masashiya ramammiya ba ciki ne da ita ba ba komai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shafe ta mata addu'a nan da nan hantsanta ta kawo nono annabi ya tatsa da shi da wanda suke tare da shi suka sha sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kewaye yake da albarkar Allah maɗaukakin sarki haka Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabinsa ya ba shi wannan albarka mai matuƙar yawa Allah maɗaukakin sarki kai mana albarka ‘yan uwana lallai ne mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a wasu daga cikin gurare kamar garin makka kamar garin madina kamar masjidul aqsa Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa albarka subhanallazi asra bi abdihi min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi sai ce me barakna hawlahu lalle Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a Sham da Yaman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addu'a yace Allahumma barik fi shamina wa yamanina Allah ka yi albarka a cikin garin Sham ɗinmu da kuma garin Yaman ɗinmu saboda haka garuruwa ne da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya musu albarka Allah maɗaukin sarki yakan yi albarka a wasu daga cikin zamaninnika kamar watan Ramadana wata ne da yake kunshe da ɗimbin albarka a cikinsa kamar lailatul qadri dare ne da Allah maɗaukin sarki ya fifita shi albarka a cikinsa kamar kwanaki goman farko na watan Zulhijja kwanaki ne da suke ɗauke da albarka masu matuƙar yawa a cikinsu kamar rana irin ta ranar Juma'a rana ce ita ma mai albarka ƴan uwa ƴan uwana Allah maɗaukin sarki ya sanya wasu daga wasu abubuwa su ma ya sanya musu albarka a cikinsu kamar ruwan sama ruwan sama Allah subhanahu wataala da kansa da ya halicce shi yake kaddar zubowarsa ya ambace shi da mai albarka wa nazzalna minas sama'i ma'an sai ce mubarakan Allah madaukakin sarki yana saukar da ruwa minas sama'i daga sama sai ce ma'an ruwa mubarakan wanda yake mai matukar albarka shi sa ruwan sama ruwa ne mai albarka daga cikin uwana masu albarka akwai bishiyar zaitun Allah subhanahu wata'ala ya kira ta da mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya ce yuqadu min shajaratin mubarakatu yuqadu min shajaratin mubarakati bishiya ce mai albarka inji Allah subhanahu wata'ala haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kuli zaita waddahinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka ku ci zaitun ku yi man shafawa ko man girki ku yi mai da shi annabi ya ce saboda yana daga cikin bishiya mai albarka saboda haka zaitun ɗaya ne daga cikin abubuwa masu albarka yan uwana masu albarka haka na ruwan zamzam Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikinsa malamai sun yi ittifaki dukkanin ruwa da mutane suke amfani da shi babu ruwan da yake ruwan zamzam albarka gaba ɗaya duk ruwan da ka sani a duniya babu ruwa mai albarka kamar ruwan zamzam shi sa hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi tsira da aminci tsar tabbata a garshe na cewa innaha mubarakatu lallai idan ruwan zamzam da Allah subhanahu wataala yake mashi a matsayin abincin ci yake idan mutum ya ci abin ya sha ruwan zamzam Allah madaukakin sarki zai sanya masa koshi kamar ya ci abinci haka annabi faɗa cikin sahihi muslim haka nan annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace ma'u zamzama lima shuri bala dukkanin wanda ya sha ruwan zamzam da wata bukata dan Allah ya biya masa to Allah zai biya masa wannan bukata ma'u zamzama lima shuri bala duk abin da mutum ya sha dan shi Allah madaukakin sarki zai amsa masa wannan bukata tasa dan uwana masu albarka lallai daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wataala ya sanya albarka akwai sahur cin abincin sahur lokacin da mutum zai azumi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ta saharu ku yi sahur fa inna fi suhuri baraka lallai akwai albarka a cikin sahur yan uwa wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya zaɓa ya sanya wa albarka daga cikin mutane da gurare da lokuta da wasu al'amara da muke ta'ammali da su amma abubuwan sananan da yawa ba lokacin faɗaɗawa ba ne da yan uwana musulmi mu sani cewa lallai irin wannan lokaci ko zamani da muke ciki muna da matuƙar buƙatuwa zuwa ga samun albarka a rayuwarmu gaba ɗaya a cikin kasuwancinmu a cikin auratayyanmu a cikin iliminmu a cikin duk abin da muke ta'amali da shi muna buƙatar samun albarka to shi sa lallai mu yi bincike mu yi ƙoƙari mu kai mu komo don mu san waɗannan hanyoyi ake bi domin samun albarka yan uwa abubuwan da suke kaiwa zuwa ga samun albarka suna da dama amma kamar yadda na kawo mana abubuwa guda shida wancan satin cikin abubuwan da suke ɗebe albarka yau ma insha Allah ta'ala na zaɓo mana abubuwa guda shida ne kawai cikin abubuwan da suke samar da albarka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace dan uwana masu albarka abu na farko shine taqwallahi azza wa jal mafi girma shine tsoron Allah subhanahu wata'ala kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki a fili da ɓoye yadda idan kana tare da mutane kake jin tsoron saba wa Allah maɗaukakin sarki ya kasance lokacin da ka wofinta mutane ba sa kallonka nan ma ka rinka ji lalle Allah subhanahu wata'ala yana muraqabarka yana kallonka yana kuma da mala'ikun da ya aje don su rubuta da abin da kake aikatawa kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki babu abin da ke bawa bawa albarka a rayuwarsa kamar shi shi sa Allah maɗaukakin sarki yake cewa walau an ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama inda a ce ma'abuta alƙarya ma'abuta wani gari za su imani imani na gaske sannan su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki su kiyaye dokokinsa sai Allah maɗaukakin sarki ce lafatahna alaihim da mun buɗe musu barakatin albarkatu minas sama'i wal ard na sammai da ƙasai duk wani abin da mutum yake bukata na albarkar sama da ƙasa tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki zai ba shi dama ya same su Allah maɗaukakin sarki ce mai yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib lalle duk wanda ya kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wataala zai sanya masa mafita a cikin rayuwarsa sannan zai azurta shi ta inda baya so baya tsammani albarka kenan a rayuwa abu na biyan uwa shine karanta alqur'ani da aiki da shi da tadabburinsa da kuma karantar da shi ‘yan uwa alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya kira shi da littafi ne mai albarka littafi mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya kira shi Allah subhanahu wa ta'ala ce kitabun littafi ne an zalnahu da muka saukar da shi ilaika zuwa gare ka ya rasulallah sai Allah ya ce mubarakun mai albarka liyadabbaru ayatihi domin su bibi su tadabburi a cikin ayoyinsa wale ta zakar albab lalle dan ma'abuta hankali su yi tintintini zuwa ga abin da Allah maɗaukin sarki saukar su aiki da shi shi sa ruko da alƙur'ani karanta shi karantar da shi aiki da shi kira zuwa gare shi wannan na mamaye rayuwa da albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana faɗa game da suratul baqara kadai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iqra'u suratul baqarati ku karanta suratul baqara ya ku musulmi ya ku alarammomi ya ku makaranta alqur'ani ku karanta suratul baqara annabi yace fa inna akhdaha baraka saboda koyar suratul baqara da haddace ta da iya karatunta albarka ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam albarka ne rayuwarka za ta yi albarka amma barinta kuma menene annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kuma asara ne wala tastati'u hal batala bokaye yan tsubbu ba sa iya ba sa iya koyar ko kuma su haddace suratul baqara saboda ta fi karfin su saboda ita suratul baqara maganin shedanin mutane da aljanu ce duk gidan da ake karanta suratul baqara aljanu guduwa suke yi duk sihiri ko bokanci ko tsafi da aka yi wa mutum in mutum zai jurkanta suratul baqara insha Allah ta'ala wannan sihirin zai warware saboda ka wala tastati'u hal batala bokaye yan tsubu ba sa iya haddace suratul baqara yan uwa abu na uku daga cikin abubuwan da ke jawo albarka a rayuwa shine a bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makalkale wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abincinka da abin shanka da inda zaka shiga da inda zaka fita da inda zaka kwanta da inda zaka dauka da inda zaka ajiye da shiga masallacinka da fitarka duk rayuwarka ya kasance kana bibiyar rayuwar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta kasance ita ce madubi a gare ka me manzon Allah ya auje kaza sallallahu alaihi wasallam je ka aikata shi me manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata a waje kaza je ka aikata shi yan uwa wannan sirri ne da yake jawo rayuwa albarka wallahi duk mutumin da wallahi duk mutum rayuwarsa za ta yi albarka za ta cika da haske za ta cika da abubuwa na ban mamaki lalle ne yan uwa mu yi kokari iyakacin iyawanmu mu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai gwargwado abu na hudu daga cikin abubuwan da suke jawo albarka a cikin rayuwa shine akwai sada zumunci sada zumunci da ziyartar makusanta da abokan arziki lallai sada zumunci na ɗaya daga cikin abin da ke yalwata arzikin mutum na ɗaya daga cikin abin da ke ƙarawa rayuwar mutum albarka na ɗaya daga cikin abin da ke sa Allah maɗaukakin sarki ya yi albarka a cikin rayuwar mutum hadisi ya tabbata ingantacce daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba ayyubu satalahu fi rizqihi wanda duk yake so a yalwata masa a cikin arzikinsa sannan a ƙara masa a cikin rayuwarsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sai sada zumuncinsa yan uwa sada zumunci ɗaya ne daga cikin sirrin da ke sa arzikin ka ya ƙaru rayuwarka ta yi albarka domin ƙara rayuwa malamai suka ce ba wai ƙara maka shekaru za a yi ba za ka yi shekara goma kai ishirin za ka yi talatin kai arba'in suka ce a'a albarka za a sa maka ta yadda za ka rayu shekara ishirin ko talatin ko arba'in ko hamsin ko fiye da haka amma aikin da za ka yi sai ya kasance mutum ɗin shekara ɗari ma wanda ba shi da albarka irin taka bai samu ba yanzu kalli rayuwar mutane irin su imamun nawawi alaihi rahmatullah yahya bin sharaf dududu shekararsa arba'in da biyar a rayuwarsa shekararsa arba'in da yana, yana matashi ya rasu amma dan Allah yanzu wannan gida ne na musulmi za ka shiga baka samu littafin imamun nauyi a ciki ba irin su arba'una hadisi ko riyadu sali ne in dai akwai mai neman ilimin addini za ka samu da wahala ba kuma iya Najeriya bane yan uwa duk duniya duk inda kake ji akwai musulunci haka duk wani yare da ka sani yare ne karɓaɓɓe a duniya babu yaren da ba a fassara littafin imamun nauyi da shi ba albarka dududu shekararsa arba'in da biyar a yarwa har ya mutu bai aure ba amma kalli albarkar rayu to irin wannan ake nufi wasu malamai suka ce a'a ai karawan ma karawan ma idan Allah ya so sai ya kara maka idan ka so idan Allah ya so kai shekara goma sha biyar idan kana sada zumunci idan kana a yin yadda ya kamata wajen zumunci sai Allah madaukakin sarki ya mai da shekarunka samto 20 ko 25 an kara maka suka ce Allah madaukakin sarki shi ya rubuta yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit Allah shi yake goge abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama idan Allah so sai ya kara maka saboda haka uwana masu albarka lallai ina wanda suke kukan rashin albarka a cikin arzikin su ina wanda suke kukan rashin albarka a cikin lokacin su da arzikin su da iyalan su da matayen su anya ba za su koma da baya su yi duba ba su yi karatun ta nutsu su gaya suke yi wajen sada zumunci mai yiwa ne idan suka gyara bangaren zumuncin su Allah madaukakin sarki ya janye musu wancan rashin albarkar da suka fada cikin su Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwana masu albarka abu na biyar daga cikin sabubba da ke jawo albarka a cikin rayuwar mutane shine akwai at-tabkir shine a yin duku-duku yin sammako cikin duk wani abin da zaka yi cikin neman arziki ne cikin neman ilimi ne cikin aiki ne duk abin da zaka ya kasance kana yin sammako wajen yin sanyi da sassafe ka tashi eh wai bahaushe ya ce himma ba ta garago to irin wannan ake nufi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bakan damiyar addu'a ga al'ummarsa gaba daya yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka yi wa al'ummata albarka a cikin dukudukunsu duk wanda zai dukuduku wajen neman ilimi wanda zai dukuduku wajen neman tafiya arziki wanda zai dukuduku wajen wajen tafiya aiki to Allah ka sanya masa albarka cikin abin da ya tafi nema inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ya kace gani ka tafi neman arziki da addu'ar manzon Allah akan ka sallallahu alaihi wa sallam sai ka ji mutane suna cewa ai ba za mu taɓe batun da akwai addu'ar iyaye a kanmu to kai addu'ar annabi Muhammad ce akan ka sallallahu alaihi wa sallam kaga ka samu abin da kake bukata to shi sa lallai ya kasance mu daina yin nawa mu daina yin kasala lallai yin duku duku cikin al'amara yana jawo albarka a ciki shi yasa sahabin da ya roto hadisin Allah ƙara masa yarda mai suna Sakhar al-Ghamid yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance duk lokacin da zai tura sariya wata ƙwarya-ƙwaryar rinduna don kai hari ko jaish ko wata babbar rinduna da shi mai yana cikinta za su tafi yaƙi yakan tura su da duku-duku ne saboda dacewa da albarkar da ke cikin addu'arsa shi sa shi wannan sahabi ya kasance ɗan kasuwa ne duk lokacin da zai tashi karafka ta kasuwanci zai tura su wani garin to saboda shi ya rawaito hadisin ya san daɗin hadisin to da sassafe yake shirya rundunarsa da sassafe yake shirya karafkarsa sai ya tura su zuwa kasuwanci aka ce sai ya zamto mai matuƙar arziki dukiyarsa ta yaɗu saboda kiyaye wannan ‘yan uwana masu albarka abu na ƙarshe na shida daga cikin al'amarin da ke jawo albarka a rayuwa shine addu'a bayan duk ka ba hanyoyi ka riƙo da sababai ka ba abin da aka ce ka bi to kuma sai ka dage da addu'a sai ka attabarri min alhauli wal quwwa ka barranta da ƙarfi da dabara ka miƙa lamarin zuwa ga mai shi shine Allah maɗaukakin sarki kai ta addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka albarka a kanka Allah sanya maka albarka a iyalinka Allah sanya maka albarka a matanka Allah sanya maka albarka a nemanka Allah sanya maka albarka a karatunka da iliminka duk abin da kake kullum idan ka ɗora goshinka a ƙasa kai ta addu'a Allah subhanahu wataala sanya maka albarka a ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda kamar yadda muka faɗa shine shugaban masu albarka na duk duniya gaba ɗaya ta aminci tsara tabbata a gare shi Allahumma qanni'ni bima razaqtani Allah ka samun qana'a cikin abin da ka azurta ni da shi ka bani wadatuwa cikin abin da ka bani ya ubangiji sannan sai cewa barik li fihi Allah ka min albarka a cikin sa ashe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk da yadda Allah madaukakin sarki ya ajiye shi na mafifici gaba ɗaya yana yin addu'a Allah ya sanya masa albarka cikin abin da ya bashi to ya kuma ni kai ko kai kaga mu muka fi cancanta da mu nemi albarka cikin abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu daga cikin addu'o'i yan uwana masu albarka akwai addu'ar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da jikansa masoyinsa shine al-Hasan ibn ibn Ali radiyallahu anhu jami'an al-Hasan dan gidan na Fatima dan gidan sayyidina Ali annabi ya koya masa a cikin addu'ar wutiri ka ce Allahumma hadini fi man hadait wa tawallani fi man tawallait sai ce wa barik li fi ma atait Allah ka yi min albarka cikin abin da ka bani ya inganta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da aka yi aure yakan yi wa ango da amaryarsa addu'a yakan ce Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fil khair Allah ka yi musu albarka Allah ka sanya albarka a tattare da su Allah ka tattara su ka haɗa su a cikin alkhairi gaba ɗaya wannan addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa duk wani ango da amarya ƴan uwa albarka a bar nema ce a cikin dukkanin rayuwarmu duk abin da Allah ɗaya bai masa albarka to ya lalace ya watsi har abada Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka a rayuwar mu gaba ɗaya ya mana albarka a neman mu ya mana albarka a cikin duk abin da muka ɗora hannu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma hadini fi man hadait Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله